bayan iyaka na abudu wa iyaka na sta'in idina siratul mustaqim siratul lazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعطيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجل فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام القلوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jiya mun tsaya a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa iza tutula alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma haza illa rajulun yuridu an yasuddakum إلا رجل يريد أن يصدكم أما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفق مبي- مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين mun faɗa lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya ke bayyana mana halin kafirai yana ce mana iza tutula alaihim ayatuna bayyinatin idan aka filfice musu aka karanta musu ayoyinmu fitattu bayyanannu wanda suke nuni zuwa kadaita ta wanda yake nuna komai kadaitan Allah yake nunawa komai abubuwan da ayar take ayoyi take waccaha ma'ana yana kadar da fuskokinmu da hankulanmu zuwa ga halittun da Allah ya dan musan Allah ɗaya ne afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat aw noje cha wa fi anfusikum afala tubsirun wannan duka ayoyi ne na Ubangiji yake nuna kaɗaitarsa a wani waje ya ce rafa samka ha fasawaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha duk wayannan ayoyi ne dalilai ne fitattu wanda baya neman jayayya wanda yake nuna kadaitan Allah subhanahu wata'ala to amma duk da haka kafirai sai su yi butuli da irin wayannan abubuwa ake dan Qurayshawa mutane ne masu taurin kai duk ana ga musu abubuwan nan ba sa ji to shine Allah yake cewa iza tutula alaihim ayatuna bayyinat idan ko aka karanta musu ayoyinmu fitattu ga sunan bayyanannu wanda komai yana nuna kadaitansa sanurikum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakumul haqq har kusan Allah shine daya wallahu huwal haqq wa ma tad'una min dunihi huwal batil to domin haka duk wannan fa babu kuna burus da ita wai za tutula alaihim ayatuna bayyinatin in aka nuna musu ayoyin mu fitattu bayyanannu qalu ma hadha illa rajulun wannan wannan muhammadun nan da kuke ganin sa ba komai bane face mutun ne kawai yuridu an yasuddakum mutun ne kawai mai neman girma mutun ne kawai mai neman daukaka mutum ne kawai yana so ya ya- ya kare ku ya kange ku yayi muku shamaki da u- da allolin da iyayenku suke bautawa amma kana a- ya abudu aba'ukum wa qalu suka sake cewa ma haza illa ifkun kuma addinin sa da yazo da shi da wannan qur'ani da yake tinkaho da shi yake ce muku Allah ne ya saukar masa da shi dukka waɗannan da qur'anin da shi kansa dukka illa ifkun face ƙarerayi ne ifkun muftar ai ƙararrayi ne wanda ya haɗo su a karan kansa kawai ya, ya, ya samo su wa ƙalallazi na kafaru haka Allah ya ci gaba cewa suna cewa su waɗannan da suka kafirta lil haƙi ga gaskiya shi ne musulunci kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah lamma ja'ahum bihi muhammadu s- rasulullah lokacin da muhammad ya kawo musu ya ce ku ce la ila illallah taflihu ku ku buta qalu in haza illa sihrun mubin maganganun sannan daga magana ne na rudar da hankali magana ne irin na sihiri ba shi da wani makama ba shi da wani abu shine a da mausim ya zo ka san makka tun dama kafirai ma ta zamanin jahiliya suna zuwa haji idan lokaci yayi suna zuwa su zo su yi haji a wajen da suka zo to a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallama yake samun dama yake kiran mutane na waje bare ya bayyana musu addini zai je wajen da suka sauka zango-zangon su cikin kaimansu ya tattauna da su wanda Allah ya shiryar da su su shiru wanda Allah bai shiryar da su ba kasan shi shiriya ni'ima ne na Allah sai Allah ya saka cikin ni'imansa zai shiryar da kai zuwa masallaci kamar inda Allah yake gawa yake gorantawa Zaid ibn Haris yana cewa taqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi wannan da Allah ya bashi ni'ima kai ma ka bashi to wannan ni'iman sai wanda Allah so to manzo Allah yana zuwa ya zo ya faɗa mutane haka sai mutane daidaiku da waɗansu haka ne jama'a ƙanana ƙanana suna shiga daidaiku haka su ci a sirtance su yi su tafi sai suka ce kun ga mun kyale muhammadu yana bin mutanen nan ɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaya kaɗan-kaɗan zai janye mutane bana me za mu yi sai suka taru bari mu shirya mu samu matsaya daya wanda kowa ya tambaye mu menene sha'anin wannan dan uwan naku mu ga musu kalma daya ba kam wannan ya faɗi wancan wannan ya faɗi wancan wannan ya faɗi wancan sai shikenan suka ce to me za mu faɗa suka taru sai suka ce to bari mu ce masa mahaukacin mu ce kar ku saurare shi mahaukaci ne ba majnun ne mahaukaci ne walid ibn mugira yace kai da Allah gafara ku tafi can duk mutumin da ya zauna ya hira da Muhammadu ya san yana daga cikin masu kaifin hankali da wannan shirin banza kuke ba mai gaskanta ku a wannan kuka ce to mu ce innahu kahinun ai mai dabo dabo ne kawai boka ne yace kai ni na zauna gaban bokaye da yawa maganan boka duk shirme ne ba kan gado fari da ƙarshe da tsakiya ba su haɗu ba maganganu ne na banza tsarki bururutsu su kawai suke baɗa sai mahaukaci ne mai yarda da su muhammadu maganarsa ba maganar boka ba ne ku dai ku nemi wani abin ku daban suka ce to mu ce ma a makareci ne kawai makareci ne ya ce to kukan kukun sake masa suna don gaskiyansa duk laraba sun sani kuna ce masa sadiqul masdu kuna ce masa al'amin kuna ce masa mai gaskiya mai faɗin gaskiya sunansa ya yaɗu yau ku zo ku ce makareci waye zai saurare ku kuma lokacin da ya zo ya tara ku akan ya tsaya dutsen safa kun san manzala da yana kila kaɗan-kaɗan da fari ya yi shekara uku yana kira sai danginsa da wanda abokanansa na kusa da wanda suke da kusa kudda kudu wanda ba za su fito da asirin ba Allah Allah ka yafore shi saboda shi kira zuwa ga Allah kaɗan kaɗan ne da kaɗan kaɗan ne da kaɗan kaɗan za ta bi yake ce masa wa anzir ashirataka al-aqrabin wa fi janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin to ya ga masa wannan yana kiransu danginsa a fari wacce ta musulunta matarsa hadiza sannan ali ibn abi talib sannan bawansa zaid ibn harisa sannan abokinsa kudda kudda abubakar siddiq haka ne aka ringa samun mutane kaɗan-kaɗan su bilal suka biyo baya su habab ibn arad suka biyo baya su musa'ab ibn umair suka biyo baya su yasir da babansa ammar ammar da babansa yasir da mahaifiyarsa sumayya suka biyo haka ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sayyidina usman da sayyidina sa'ad ibn abi waqas da sa'ad ibn ma'az da da talaha ibn zubair da zubair ibn awam wayannan abokanai ne na sayyidina abubakar to su kuma saboda abubakar yawa da abdulrahman ibn auf su shida wayannan sun shiga saboda musuluncin abubakar suka ce tun da dai abubakar ya yarda mene abokantaka da amana da take tsakaninmu in abin da ɗaya mu yana so ai ya kamata dukkanmu mu so don wanda shi ne abokantaka na gaske idan abokinka inda yin mutum abokinka ne amininka in ya yarda da abu ko bai yi maka ba kai din ka yarda saboda shi din don kar zumuncin ya rabu balle ma in abun kai ma zai yi maka to suka zo dai wayannan suka shiga to kun san daga baya ne sai na umar ma sai bayan shekara shida da aiko da manzo Allah ya shiga sai na hamza haka to haka ne suka ringa shiga to ana izayansu ana dukansu ana kaza ana hana su maganganu to shine har ya ya kori mutane sahabbansa waɗansu su zo afirka nan su zo ƙasar ethiopia a larabci ana kiran shi habasha arzul habasha suka zo ethiopia shi yasa ni kullum lokacin da yana ƙasashen laraba yana karatu yana ga musu mun riga ku samu musulunci saboda musulunci ya zo afirka bai je madina manzo Allah ba don ba wani balarabe da zai mana gadaran mu bakake na musulunci da gaske ba saboda da mu da shekara an haiko da annabi da shekara biyu muka samu musulunci a nan afirka kaga madina ko sai shekara goma sha uku to kaga mun riga su ai mu da su nisa ba kusa ba aha to dai irin wayannan aka zo daga baya to dole ne su mutum ya zo ya nuna maka kayansa ka yarda ko ba za ka yarda ba dai amma shi dai ballin ma'un zilailai to yana cikin haka shi ne sai Allah ya ce yanzu ka bar dangi dangi sun shiga fasda bi mata umar wa harid anil mushrike fasda bi mata umar ai sada shi ne bujuro da abu ya abu bujirarre shi yasa ake cewa at-tayammum darba ala sa'idin tahir abinda ya bujuro daga ƙasa yayi sama to sai Allah ya ce masa bujuro da kiranka labu da kafirai Allah yana tare da kai wallahi ya sai muka minan nas to shine ya haukan dutsen safa ya kira mutane sabbahakum sabbahakum sabbahakum ma'anansa ga makiyazun tun karo ku makiyazun tun karo ku makiyazun tun karo ku ya bani fulan ya bani hashim ya bani abdul munaf ya bani kulab ya bani murra ya bani haka ne ya ta kiransu kowane client gidaje gidaje gidaje suka ce wa'ane yake ihun nan ne ana kiran mu haka aka leƙa aka ce ai muhammadu lamin ne ai muhammadu ne a mu je mu ya kawo kuma sabo mu ya faru da suka zo sai annabi ya tambaye su ya ce idan na ce muku bayana nan a bayan nan nawa ga wani jaish na mutanen habasha sun ta sun tunkaro madina ah, sun tunkaro makka za ku yarda me yasa annabi ya faɗa mutanen habasha saboda su mutanen habasha shugabansu abraha kafin shekarar da aka haifi annabi su ne amul fil su ne suka zo za su rusa kaba allah ya mayar da su to kaga ba- laraba ba su taɓa niyyar su zo su kawo hari zuwa makka ba tun da suke dama wannan sun sani haraman aminan ba a shiganta da yaƙi to kaga wanda ya zo bai san darajar wajen ba ya kawo hari to kaga gobe ma zaka ce ƴan wansa ne dan yace yanzu ga laraba suna kawo muku hari za ka kada Allah wani balarabe ne ma kuka ci bai san girman gidan nan ba da allolin mu da suke kowane balarabe yana da Allah a nan wanda yake bautawa ya zai kawo musu hari amma sun san mutanen habasha ba ruwansu da su to sai ya ce ga jaishin habashi yana zuwa za ku gaskanta ne suka ce na'am za mu gaskanta ka saboda ba mu taɓa jarrabanka da ƙarya ba ya ce to ba zai yi in zauna ni da ku ina gaskiya tsakanina da ku in ƙarya tsakanina da ubangiji na mahalicci ya ce ni manzo ne na Allah bai na yadayya azabu shadid a tsa- a hannayena akwai wanda ya butulce mu zai shiga wuta mai mai raradi domin haka ku yarda ku ce la ilaha illallah ku kubuta to magana mai gaskiya faɗa amma ya fi ƙarfin hankalinsu ba na ya fi ƙarfin hankalinsu su bar alloli ɗari uku da goma sha ɗaya ko kuma da sha uku su bauta wa Allah ɗaya kasa- wanda kuma abu ne da aka tarar iyaye da kakanni da tattabakunne da wane ne suna kai kuma wanda ya faɗa mai gaskiya ne wanda ba zai yi a ce masa makareci ba shekararsa arba'in a cikinsu bai taɓa ƙarya ba ba taɓa jaraba shi da ƙarya ba sai su kai shuru ma jarrabna alayka kazib qad ba mu taba amma magana naka bi karfin mu suka sauke kansu suna sai aka samu baffan sa kasa irin baffan nan mahaukata wanda ba sa tunani kasa cikin baffofin kama wai shi babba ne bai san cewa inda abiyu jama'a din ai su ne za su samu daukaka shi kenan tsoko abu lahab ana kiran shi abdul uzza sunansa kenan to ana ga abu lahab kuma ana ga masa abu lahab saboda tsananin fushi yana da saurin fushi lahab kun san shi ne harshen wuta harshen wuta mai ci bubububu din nan mai tashi bubububu to shi ne lahab to dan saurin fushinsa baya da hakuri abinda baya so ya ya dan saurara shi yasa da ma aka ringa kiran shi Abu Lahab baban fushi baban harshen wuta dan fushi sai ya ce annabi tabballaka ali haza jama'atana yace tababbe kai mutum banza saboda wannan maganar banza zaka tara mu kaji yaro mala kunya annabi ya shiru kowa da ya shiru annabi sai abin ya yi masa ciyo sosai take sai jibrila zo. tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab sai wannan din ya sauka su wa maratu hamalatul hatab fi jidi hablu bi masa wannan daga bayani ya saka bayan da matar ta biya ma mijinta wajen izayen manzan Allah Ka- gidajensu kasan makwabci ne baffa ne babanninsu biyu uwansu ɗaya uwansu ɗaya baffansa ne ga gidan abdullahi baban annabi ga gidansa to amma su gidansu ya fi kusa da ka'aba shi yasan annabi ya fito zai zo ka'aba zai rinda sai ita matar ta zo ta zuba itatuwa da ƙayoyi a hanya ta cinna wuta to shi yasa Allah ya ce wa maratu hammalatul hatab fi jidiha hablun min masad ita ma lan tashin kiyama ba kan manzo Allah a cikin babbannin sa ba wanda yake so irin sa shi yasa ya dauki yaran sa mata guda biyu Ruqayya da Zainab ya aurawa ƴaƴansa ƴaƴansa daga baya da annabi ya zo da annabci ne shikenan annabi ya ce su saka tunda lokacin kafiri da musulmi ba bai sauko ba suna da aure babu wannan bai sauka ba tunda ya'yan annabi musulmai ne su mazajen su kafirai mushrikai ne to manzo Allah ya rasa shi babun yace kai ku dawo gida da yaransa ba babu kuma yace ku saka ba to sai Allah da ikonsa yana so ya raba wannan abin ta hanyar ta hanyar Allah abinsa sai ya ringa jefa wa zukatan su ƴaƴan annabin rashin biyayya ga mazajensu sai suka yi fushi uwansu ta ce babansu ma yana zagin mu yana zagin babanku yana zagin yana zagin za ku rike masa ya gashi kullum ya sa ana yi mana dariya yana tabbata ya dabi labin wa tabba ma galano ma luhuwa ma kasab sai su lanaran za ta lab wa muratu ammalatul hatab fi jidiya hablum min masad yana yi mana gargadi da alkawari da cewa za mu shiga wutan ubangijinsa ai wannan zagi ne da yake mana dala ku sakan masa ya shi ne suka sake su a shekaran da annabi zai hijira suka ce mazajen suka ce kai ku hau doki ku bi ubanku ka ce ya buta balgarin ku dabi kuma tare da su to shi ne suka fita shi ne ɗaya dukansu biyu annabi ya aurar wa sai na usman ya aurar masa ɗaya da tarin su sai ya aurar masa kuma ta biyu shi ne yake cewa manzo Allah yake ce masa usman inda ina da yaya ɗari mata duk kai zan aurawa in wannan ta mutu in aurar ma wannan in wannan ta mutu in aurar ma haka saboda yarda da shi da yayi to shikenan wannan da shine farin kira zuwa ga Allah to shine sai suka ake karanta musu ayoyi ana bayyana musu amma suka ki yarda to shine Allah nan yake ga mana وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير آه شو بس تنانيني وما آتيناهم من كتب يدرسونها شن akwai wani littafi da muka ba su ne kafin kai ka zo wanda suka karanta cewa suka san kai makareci ne kai mai sihiri ne kiran kaɗin ƙarya ne irin wayannan abubuwan da suke faɗa shin akwai littafin da suke da shi kafin kai kafin kai sun san Allah kafin kai sun san la'ila illallah muhammadu rasulullah kafin kai sun san Kur'ani, kafin kai sun san lahira cewa akwai sakamako aljanna akwai sakamakon wuta ga makiyi duk wannan ba su sani ba ai ba su da littafin da ya goya musu wannan ya za su kare ta ka da ce suna da wani littafi wanda ya riga gaya musu irin wayannan akwai wanda zai zo sunansa muhammadu ibn abdullahi ibn abdul mutallib din nan in ya zo ya ce ni annabi wane makareci ne kar ku yarda littafi yana na hannunsu suna karatu to aida sai su ce haka amma ba su da shi ba su da kafin annabi su ba su da wani littafi da zai ba su labarin boyayyen abu ba su da shi wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha sun kasance qaumi ne ummiyin ba su iya rubutu da karatu ba wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir hakan nan kafin kai ba mu aiko musu wani mai gargadi wani annabi ko ba littafi ya zo ya ga musu kaza kaza babu to dan me za su kare ta ka dan me za su lankaya maka sunayen da ba naka bane su ce majnunun su ce sahirun su ce kahinun su ce muftarin su ce kaza su ce kaza dan me za su faɗi wayannan abubuwa kamar a wani waje ta nace lahum asabatu min al-ilmi shin akwai wani gadon ilmi da suka yi ai babu shi ba su da shi yanki madina kawai suke faɗa zance ne na hauka na tatsuniya wanda ba shi da kan gado na'am وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير to amma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kada ka damu wannan dama halayen kafirai kenan tashabahar qulubuhum zukatansu sun yi kama da juna dama millatul kufri dama duk ɗaya ne dama kafirai ba'duhum awliya'u ba'd ai ɗayan su dam- dama sashi suna goyon bayan sashi haka suke domin haka ka rabu da su ma annabawan da suka gabata haka aka karyata su wa kadzaba allazina min qablihim kafunin mutanen da al'ummomi da suka gabaci Qurayshawa wanda suka gabaci mutanenka wanda suka ba- gabaci kafiran zamanin nan duka su waɗannan inda sun sani suna yi muku- suna yi maka izaya suna zakinka suna dukan safanka suna dukanka kai kanka suna yi maka izaya ɗin nan kasan ya kai su ga izaya a mutanen makka annabi ma suna dukansa akwai lokacin da annabi ya ga mutanen makka ya yi ba su yarda ba ya ce bari ya je ta'if yana nan kusa da makka wajen kilomita 88 ya ce bari ya je wajen watakil a wajen ya je ya samu mahankanta ya bayyana musu za su yarda ya je ya bayyana musu ga addini gashi gashi gashi gashi ashe abokanansu na maka sun tura mutane in ya zo ku kore shi shi kenan sai suka tara ecomoc ɗin garin suka ce ku kore shi suka sa su faha wawaye gabaye nasu suka ce a ringa jefan annabi suka ringa jefansa da dungura har digadigansa dutse ya fashe jini sa sharif ya zube to sai suhaib rumi akwai wani bature mutumin rumi ne ainihinsa kiristan ne to ya zo makaɗin ya ji labarin annabi a cikin littattafansu shi ne ya nemi makkan ya zo don ya jira zuwan fitowar annabi to ya zo sai ya samu shi ɗin ana buga annabi ɗin sai ya zo ya kare shi mai gidanci shi ma abinda mutane sauran suka yi bai ji daɗinsa ba abinda manyan 'yan wansa suka yi saboda shi kaɗai ne bai yi magana ba sai ya kira su haifin ya ci ka zo ga wannan inabi kaɗan ka ɗauka ka kai masa ya taɓa jininsa da suka zubar wata ya dawo shikenan ya dauka kai sai sai ya ce sai ce annabi shi sunansa suhaib arun sai ce a daga garin ɗanwana yusuf ibn matta ya ce ka sai ibn matta ya ce shi ma annabi ne ne ma ya annabi ne ko kai ne annabi ahmad wanda ya zo a cikin injila ya ce ya ni ne sai ya musulunta shi to sai annabi ya kai kukansa zuwa ga wajen ubangijinsa ya ce Allahumma ashku ilaika da'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya rabbal alamin ila man taqiluni ila qaribin yatajahhaduni aw ila ba'idin يتجفد فإن لم يكن لك بال علي فلا أبالي فإني أعوذ بنور وجهك أن تهل بي غضبك أو يسكت علي سخطك يجي اللهم يا الله إني أشكو إليك ضعف قوتي zuwa gare ka na ka kukan raunina wa qillata hilati kuma zuwa gare ka na zo da karamin dabarata karancin dabarata hakan nan zuwa gare ka nake kuka hawani alannas mutane sun raina ni rainin da suka yi mu yayyawa yace ya ubangiji shin a hannun na kusa da ni zaka bari suna duka na ko kuma zaka sa ni hannun na nisa da ni su ci mutunci na yace to dai ka sani ni ina neman kariya daga wannan maganan da na yi ina neman kariya daga gare ka kada hasken ka ya fada mun ya hallaka ni shikenan sai jibrila ya zo ya ce muhammad ya kaga kansa ya ga jibrila ne ya ce assalamu yukri'uka assalamu yace sallama yana yi karanta maka sallama kun san assalamu sunan manzo sunan Allah ne yayi aha yukriyu ka salam yace daga kan ya daga kansa yace juya ya juya sai ce kaga wannan malaika ne yace yace bai taba saukowa kasa ba tunda yake yau saboda kai aka ce zo da shi kasa bai taba saukan kasa ba amma shi yake kula da dutsunan duniyar nan duka yana can sama shi ne chief controller nasu ya ce mai kake so ya yi ya ce mai zai yi kwa ya ce kaga ita tsawai tana tsakanin dutsuna ne ya ce kana so zai jawo dutsunan ya haɗe da mutanen ya danna su tsakanin dutsunan a margaza su a kyare su kawai kamar ba taɓa yin su ba ko kuma a ɗauko wannan ƙatar dutse na bayan su ɗin a sauke shi a kansu tem su murguzu sai ya ce a duka biyu ba nasu Allahumma yi haƙaumi ba ina hun layana ya ce Allah ka ji kansu ba su sani ba ne ba san alherin da na kawo musu ya ce ina fata ko a cikin tsotsonsu a samu wanda za su gane wannan karka kyale to kaga inda annabi muhammadu da annabi nuhu suka bambanta annabi nuhu da ya sha wahala hannun kafirai ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fa ajran kaffar yace ya ubangiji na kada ka saurara kafirai kashe su ga baki daya kashe su nace in ba ka saurara musu banda batar da bayinka su ringa wanda nan gaba za su haifuwa duk kafirai ne ka duba ya yi hukunci ga har yayansu ya ce wanda nan gaba duk kafirai shi ya sa lokacin da aka yakin batar da aka kama kafirai guda saba'in sai manzala ya shawarci sai na bakar ya ce abubakar wayannan natina wayannan mushe me za mu yi da su sai sai na bakar ce a ai danginka ne wayansu ya'yan kawunninka wayansu ya'yan babbanninka wayansu ya'yan sirkanninka da menene ai kawai abin da za a yi a karbi diya a wajensu a kyale su a yi musu tara kawai ya ce sai na umar kai ba me kake gane ya ce ba na ganin haka ya ce to me za a yi ya ce wane kanina ne wane kanin abu huzaifa ne wane kanin wane ne wane wan wane ne kowa ka ba shi danginsa mu fulle kansu da takwabi kawai sai annabi ya ce tab na kawo kuce kuma ya yi tsanani to shi ne annabi ya ce a bari a dauna bakar mai dan sauki saukin to amma Allah ya bi goyon bayan na umar shine Allah yake cewa makanin nabiyin an a an ya kuna da huwasara hatta yi sukina filar ai ba annabi bai kamata ya kama sojoji yaƙi su ne asara har ya karbi wani abu a wajensu sai ce kawai da kashe su ɗafi amma tun da kari ga kai shi ke nima na yarda da hukunci kan ji Allah to shi ne aka ci gaba ana kira kaɗan-kaɗan to shi ne Allah yake cewa wa kazzaban lazina min qablihim su sani cewa magabatansu dama wannan tashabahat qulubuhum kazalika qala allazina min qablihim wanda suka gabace su ai sun faɗi wannan amma su san cewa mun halakar da su su kansu domin haka su quraish ba su kai komai ba in na tashi halakar da su wa ma balagu mi ishara ma atainahum ba suna tunkawo da kuɗi ba suna cewa mu aksar amwalan wa auladan ba suna tunkawo da kuɗi da ƴaƴa wasu masu ƙarfi ne masu mala'ane su mala'ane sun cika to su san wanda suka gabace su kawo ad da kawo samud da nahud da na samud na sale ɗin nan ai sun fi su ƙarfi sun fi su ƙarfi ba na wasa ba wa aksaru jam'an kuma sun fi su tara dukiya wa ashaddu quwwatan tunda su suna da karfin tsiya yanhituna min aljibali buyuta dakan dutse suke yi ya fashe da hannunsu su shiga su kwanta sun kai su ai ba su kai su ba to don su ma muka halaka su insha Allah balle su yace to su sani cewa ma balagu ba su kai wayancan karfi ba bi ishara ma atainahu ai ba su kai mi ishara ɗaya daga cikin ɗari ɗayan ɗari goma ɗari ka raba shi goma ɗaya ko goma ne ba to goman ka raba shi goma nawa ɗarin ɗaya ke da to duk abin da suke gani na da suke tunkawa suna cewa suna da shi na har suna ma gori cewa kai yatima abu talib ne kai ka tashi akan kudin matarka ne baka da kudin kanka kai baka da yara kai meye suna cewa mu ne muke da kudi muke da yaya muke da kaza suna tunkawon nan ai ba su kai samudawa da ad ba ko kuma fir'auna zil autad ai ba su kai su ba amma su ba mun halaka su lokaci daya wani rajifa ya dauke shi wani saiha ya dauke shi wani agraknahu fil yammi wa huwa mulim dukka wayannan a lokaci kadan kiftawan ido na maganin su yace waye ku masu kwana a cikin haima kawai kuma kauyawa kudin maguna shi ne eh kudin kauye ba ka san shi mai kudin kauye in ka jera shi da dan birni ba cefane ba zai yi ba kudin nashi ai ya akwai akwai wani mai masu siyasa da can sai ya tafi wani gari banki din nan sai ya kira mutanen garin masu wani suke ji da kansu yace ina wane ina wane yace kun gani ya daga sandan sa yace idon wannan sandar akwai tsuntsuwa kan sandar to idon sanda dai manne yace idon sandan nan duk arzikinku ba za ku ya siyanta ba kun zo kuna cewa kuma su kuɗi ku yi mun hankali to haka ne ai shi bai dan birni dama yana da abu sosai fiye da dan ƙauye to domin haka shine sai ya suka gaya musa ya Allah yake gaya musu to su ma wayannan na halakar da ku kulle ku wayannan mutane maka laraba masu kwana cikin tsumman da fata da menene ba ku da ma gidajen kirki a ina su wayancan ba ku kai su ba mi'ishar wayansu malamai suka ce a mi'ishar ɗin manansa ba ɗaya cikin ɗari ba ma ɗaya cikin dubu ushurul ashar ne mana ɗan alisabi ne ka ce 0.001 kaga kamar babu da akwai ne kamar babu ɗaya da dubu mene kamar suna da dubu kuna da ɗayan dubunsu da wanda su mana halakar da su akwai musu fi wa asarul alta wa amaruha ga su aksar mimma amaruha ba wanda ya fi su yawan gina manya-manyan gidaje gidaje ga sunan yabununa fi kulli ri'in ayatan ya abasu a kullun zaka same su mutanen saba dan kudi sai mutum ya je kan dutse can tsololo sai ya kan kare gida ya yi masa ado da zinari da su daiman da menene duk wanda yana wucewa ta garin ta nisa ba yana kallo ba za su kwana ciki ba ba wanda yake ciki ba kawai sun yi wajen su nuna tilkako da kuɗi ya ishe su su masu kuɗi ne sai ne Allah yake cewa tabununa fi kulli ri'in ayatan ta'abasu fai za battashtum battashtum jabbari idan za ku yi tafiya tafiyan tinkako za ga mutum ɗaya na tafiya ya ɗauko fadawa sun kai dubu duk abin da suka talar yana ce musu duk abin da muka talar a hanya wanda ya ganmu bai kau ba ku taka shi ku wuce kawai kawai shi ɗan waye ne shi ne faiza battashtum battashtum jabbari to wayan da ma Allah halakar da su balle ku mutanen makka bayan Allah ƙauyawa? ha? mai ishara ma aka yi nahu fa kazzabu da suka ƙaryata rusuli manzannina fa kai fa kana nakir biye al'amarinsu ba kuna nan kuna tafiya garurukansu ba kuna zuwa yaman ku je ku ga saba ha? ku ga gadon balkisu gadon zinari an yi mata ado da da diamond don girman da mutum alba'in suke daga ta ina suke sun tafi ku je fir'auna kabarin zama mutum dubu suke ginawa kuma a sasu me yake da suna tabut akwati dinari abin ne su ina suke yanzu babu ina samudawa ina ad ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد إنسك to domin haka kuma ba ku wuce karfin imagadinku ba amma saboda muhammadu ya riga annabi na roƙon muku Allah ya ji kanku wata kirku haifi waɗansu shi yasa na saurara wa makunna mu'azzibin hatta na ba a san rasu wa ma kana Allah liyazibahum wa anta fihim tunda Muhammad yana nan ba zan azabta ku ba na'am
إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد to Allah ya ci gaba yana cewa annabi gaya musu kul inna ma kadai ni fa aiki na a izukum bi wahida in gaya muku kalmar la'ilaha illallah muhammadu rasulullah ku kaɗe ta Allah kawai shi na gina ne in kun ga dama ku ɗauka kun ga dama ku bari amma wannan cewa ƙulu la'ilaha illallah tufulihu wannan dole sai na gamu ballin ma'un zila ilai fa'in nan ta fa'al amma ballon ta risalata ballin karkaji tsoron kuwa wallahi sun kabe nan nan karka ji tsoron su waye su gaya musu kul ka gaya musu inna makadai ba a izukum ina yi muku gargadi bi wahida da fadin Allah daya ku bi Allah daya shi da kawai abin da na nake gaya muku an takumu lillahi masna wa furada kuma Allah sai ya ce a mutanen makka shin ba kun ce Muhammadu na mahaukaci menene kaza kaza ba ku tashi mana an kuna da kaunar Allah ku tashi ku yi tunani ko daidaitunku ko jama'ar ta kuma lillahi matsina au furada ta tafakar ku tashi mana ku yi tunani ku tashi abinda ya kawo nan mai kyau ne ko mara kyau gaskiya ne ko ƙarya daidaikun kuma su yi tunani a'a in ma haɗuwa za ku yi ku haɗa kai ku yi tunani saboda tunanin mutum biyu uku wani lokaci ya fi na mutum ɗaya duk kaifin hankalinsa ko ba ka ba a bature ma ba ya ce two head better than one ba ita kai biyu ya fi kai ɗaya don za a haɗu musulunci kuma ya ce wa shawirhum wa amurhum shura shi ne duk abin da za ka yi ka nemi duk hankalinka ka samu kana da masu shawara amma ba irin masu shawaran zamanin nan ba special advisor special assistant advisor in sun ga gwamnan ko president din ko magana ba su sassu ba advisor ne ni kaza kai da ka kawo kawo an ce ma da yala tabi Allah ba su san su ce masa tabas ba suna ne kawai wai su advisor in ya gudu su gudu in ya tsaya su tsaya in ya zauna su zauna in ya yi tsalle su yi tsalle ba za su ce masa a wannan tsallen naka ranka daidai ka rage gudun kaɗin ma yayyawa bari mu tafi kaɗan kaɗan Allah ba su yi sawa zance ne na banza balle ma irin special assistant ɗin nan ko an baka karka karba wata sunanka ne kawai wani zo yin special assistant gama na ba barin su su shiga fa Allah duk irin wannan su ne su shiga mun house ba ba ba amma wai su sunan su special assistant to his excellency kaza kaza kaza kajo ne zancin banza ha Allah so ne abu ne ba mutuntaka kawai wata ya ba su dubu tawanin da biyar shine me shine ba kawai abin da ake musu wai special assistant kasan sun kai kusan 500 to da ba abin mahauka ne yayi in ba haka ba yaushe mutum 500 za su baka shawara da mu to shine Allah yake cewa qumu lillahi ku tashi masna al'ada cikin al'amarin Allah ko jama'a ku wa furada ko kuma daidaikunku ku yi tunani mana sun ma sa'an nan ta tafakkaru ku yi tunani ku gani ma bi sahibikum min jinnatin ku da kan kun san Muhammadu ba mahaukaci bane da kuke ce masa mahaukaci ku yi tunani mana ba ku da tunani ne a wala kuma ayunun la tubsiruna biha wala kuma azanun la tasma'una biha wala kuma qulubun la tatafakkaruna biha kun zama kal'anani bal antum adallu minhu ha an ba ka ba kuna da hankali ku yi tunani mana kuna da ido ku ga gaskiya kuna da kunne ku saurari ku san gaskiya da ƙarya ai mutanen kirki suna sauraron abu su ɗauki na gaske ko ba haka ba mutumin banza ne wanda baya rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya amma mutumin kirki yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yastami'una alqawl ka bada kunnen ka duk mutumin da yazo zai ga magana saurare shi kar ka daina interrupting nashi ya dace je landin sannan ka ce to nashi amma abu kaza ai kaza ne abu kaza kaza ne in kaga ya da ya nace ka ce to nashi ba ya tafiyar sa kai maka tafiyar ka dole ne sai kai saboda kai ka ɗauki mai kyau ɗin wannan shi da siffar muminin ji Allah ya su tami unar ƙaula za su ba da kunne su saurari mutum bayan tabi unar asana sai su ɗauki mafi inganci a ciki su yi aiki da shi ya ce to tattafakar ku yi tunani ma bi sahibukum abokinku muhammadu ma na ɗan uwanku ma ba shi da min jinnatin ba wani hauka tare da shi ba aljani tare da shi in huwa illa nazirun kadai shi mai ja muku kun daina gargadi baina yadai azabun shadid ai baina yadaihi mudabun huzifa li iltiqa'i sakinain baina yadaihi baina yadai azabun shadid ko kuma a'a yan kusa ya ja muku kunne baina yadai gashi kusa kusa azabar Allah za ta faru ma'anar kiyama tana kusa don mazala ya ce ana wasa'a ka hatai ya ce ni zuwa na da tashin kiyama kamar yatsun nan nabi wannan ne zuwan annabi wannan tashin kiyama ya tsakaninsu kaga kusa-kusa ne yawwa to ina gani lokaci yayi sai mu tsaya nan kuma ku je ku ta tunani kusan mai kyau da mara kyau kun za addinin musulunci shine addinin demokrasi addinin yanci ba Allah ba ka gani ba Allah ma shi da bayi ma sun yi faɗi faɗa ainihin demokrasi kenan wa yanzu kala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi halifa me suka ce qalu atajalu biha man yusidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun kaga ni har mala ya halitta dai ba su dan yarda ba ana haka haka sai da adam ya karanta yace alama kullakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wama aha to akwai demokrasin da ya fi wannan amin a mai tambaya na cewa mene da hukuncin wanda ba shi da kayan sayarwa amma yana da shago ya ajiye samfurin kayayyaki barawo ne kenan
yayin da mutum ya zo ya nemi kayan kayan sai ya ce masa eh yana da shi ba sai mutum ya ce sai ya koma masa so sai ya je to kaga ya- ya kala da kariya ka sata ka kariya na tunda yace zai dauka su to na Ah, ya ga masa a'a ni ba ban da kaya amma na san masu kaya na
zan je in ciniki da su don sun sani zan na- nemo maka ragi in na nemo a ragi kamar na- ka zama kana tsakani in na kawo ma ka sallame ni ka bani haƙƙina ko ka gane ba Eh, yanzu kai ka taya nawa ana ta ce dubu ɗari biyu to ka kyale ni da su ni na san kan kayan zan je na san abin da suka so na san abin da suka biya kudin mota duk na sani zan je mu yi ciniki da su za su rage mu zuwa dubu ɗari da tamanin in na kawo kai ka bani dubu goma a ciki kai maka ci galaba tsanko ni ban shiga wannan halal ne ka riga ka gaya masa ka gaya masa akan abu kaza za ka so kuma za ka baci amma ka je baka da kaya na ɗaya bai ulgarar kiran a musulunci haramun ne bai ulgarar shi ne shi ne ba jeje ne ba bai ulgarar shi ne ka sayar da abin da baya hannunka abin da baya hannunka ka sayar mu yi cinikin tsuntsun nan in hago maka wane da hauka ne wannan su ta yarda nawa za ka siya kifin can in shiga ruwan kamo ma shi bai kamo ba to wannan sunansa bai ulgarar haramun duk wanda yake wannan haram ne an gane ko aha kaga shi ya sa ya hada da sata ya hada da ƙarya cewa yana da kayan yana da kayana
na ka fahimta ko na a an da shiga wata malam amin a mai tambayar cewa mene ne hukuncin waɗanda suka bi sallah imam suka yi sallah dukan suka kammala to amma duk cikin su ba wanda ya tuna cewa an manta raka a daya bayan shi sai da aka yi sallama sauran mutane suka tafi to kafin a wa a watsa sai aka ci tare da cikin cewa imam ba sallan ba ta cika ba to su da su da suna nan na liman sai ya tashi ya kawo raka ɗaya su bi liman su cika raka ɗayan nan da suka bari sai ya yi ba'adi shi liman ya sallama su da suka yi sauri suka tafi in an haɗu da zuwa ce ba ku da sallah ku maimaita sallah na
don sun tafi ba'id insirafin su ɗin ya yi ba'id na ko ma wanda suke tare da liman in ba su yi ba'id ba ne tukunna in ka yi ba'id ba zai amfani ba an gane ko Na'am.
misali aka sallama ana ba ku nabba liman ba sai wasu sun fita barandar sai aka ga ana sallah sai ya komo to shi wancan din ba zai amfani ba ya rike ya fita a masallaci yayi nisa ka fahimta ko Na'am.
sai wanda suke nan a riban din sun bayanan sun sai su cika sallar su riban bai da sallah shi riman da bai san wayan nan ba zai jira ya san wayan nan ba yana sallah mai tashi ya gudu ai dama ana tsayawa shi liman zai tsaya ne don a tabbatar masa akwai wani abu haka manzo Allah ya same shi wata rana ya raka biyu sai ya sallama a zahar rawun yake cewa ko la asr dai zuhurai ne ko kuma asabai sai ya juya ya zauna sai wani akwai mutum manzo Allah yana barkwanci da shi yana kira shi zuliya dai ne shi mutum ne cikakke amma hannayensa kamar na yara tikil-tikil kanana sai ya ce masa sai ya ce a annabi ya ce malam ya ce ya manzo Allah ya ce na'am ya ce to an rage sallah ne ko kayi mantuwa manzo Allah ya ce ba ko daya ban yi sal ban manta ba ba rage sallah ba ya ce a malam a cikin biyu an yi daya a cikin biyu an yi ɗaya sai ya ce sayin na bakar yaya abinda wannan mai uban hannu ya faɗa ya ce aka makala daidai ne hakan aka yi sallah biyu aka yi ya ce biyu aka yi Ya ce, "Eh." ya ce umar ya abubakar ya yi gaskiya a faɗinsa cewa maganan wannan daidai ya ce haka ne ya ce ta ku tashi mu kawo maka abu ita mantuwa ce ta bace mu to shi yasa a mazhabinmu na maliki ba wai haka kullun dan jama'a in jama'a da yawa ne suka ce eh eh kabal sallah kabal sallah kabal sallah to liman sai ya tashi ya cika amma mutum ɗaya da taliya faɗa sai ya duba a cikin su ɗin waye malami sai ya tambaye shi in ya faɗa kuma ba zai yarda da maganarsa ɗin ba tukunna sai ya sake duba wani malami a cikinsu ya ce maganar da wannan ya faɗa daidai ne ya ce eh amma ba a samu wannan ba jama'a sai ya koma ga jama'a ya wayannan suke ga wani ya ce wai mun bar sallah ɗaya haka ne in suka ce wallahi ba mu sani ba to ya zauna sallarsa daidai kare tashi kare kare dogara da maganar ba majority ba kare dogara da maganar wannan da ya faɗa mutum ɗaya ina ji an- an gane na'am aha a Allah shi gafarta malam a mai tambaya yana cewa shin ya halatta mutum wanda ana sallar tarawih babu hadisin da isha'i da ya mashi sai ya zo ya tada ana tarawih shi sai ya jona a matsayin sallar da na isha'i shi ya halatta eh zai halarta a wajen maliku a hali ɗaya halalun ne a sauran mazhabai bari ba ba abin nan amma wajen maliku ɗin bai sani ba an yi sallar isha'i an tashi ana tarawe ya zo shi yana zaton isha'in ake yi kawai sai ya kabbara ya shiga da ya fara aka yi raka biyu ko an yi raka ɗaya da shi liban ya yi na biyu sai ga liban ya sallama kuma duka kara jahariya ne to amma tun da bai sani ba ya bi liman ya tashi ya kawo rakawai uku ɗin ya cika isha'i ya sallama amma yana sane ya shiga a wajen maliku bai da sallah na'am amma sauran mazahibi sun ce a zai yayi ko ya sani in bai samu jami'i ba su kuma sun dogara ne a hadisin ma'az dukkan su ma hadisin ma'az suka dogara ma'az ibnu jabal a anguwan su hayyu banu amr akwai anguwa da ake kiran shi hayyu bani amr a madina shine wanda yanzu masallacin quba yake wajen to mutane anguwan suka yi masallaci kusa da quba din anguwan su suka zo suka ce wa manzo Allah muna so ka ba mu izini mu je mu yi sallah a can manzo Allah ya ce na ba ku izini suka ce amma muna son dan mu ya je ya zama mana liman ya ce waye suka ce ma'azu ibn jabal manzo Allah ya ce "Ma- ma'azu ka je ka zama musulman sai ya ce a ni ma'mum a bayan ka yafi mun je zama liman a wani masallaci sai manzo Allah ya ce to kai sallah tare da mu kuma ka je kai musu sallah kun fahimta ko kai sallah tare da mu kuma ka je kai to wannan sallan da ya da annabi shine farilla wancan kuma nafila ne to imam ali yace mai nafila baya yaro baya baya dakon babba farilla babba ne nafila karami ne yaro ba zai iya goyon bayan yaro zai iya goyon babansa in bai ruka ba ka ba zai yi ba yace to wannan an kebe ma'azu ne da wannan annan kebebben hukunci ne manzo Allah ya bashi ba kowa bane su kuma suka ce a la yuhassasu min ghairi muhassasin ai ba a ke ba a hassasa mana kebe hadisi da wani ma'ana in ba samu ne hadisin da ya nuna a kebe shi ba an gane ko shi yasa ko yanzu a maza maliki in ka tafi umra a watan azumi kawai ladanka na umra ne amma ya zo a hadisi cewa wanda ya yi a meke da suna umra cikin azumi kamar ya yi hajji da manzan Allah ladansa to amma wajen maliki ba haka ba saboda me umma hani aka bawa uwar sai na alli uwar sai na alli ta zo tare da annabi umara umaratul qada sai ran da aka shigo makka sai jinin haila ya karyo mata kaga ba za ta shiga harami ba to maza Allah kuma kafirai kwana uku suka bashi to ita kuma jinin ta kaga kwana uku bai yanke ba to shine za za su koma sai ta ce manzo Allah gashi gashi fa sai ya ce ba komi ki zo mu tafi in kin zo mun tafi a azumi ki zo ki umra in kin yi umara a azumi kamar kin yi haji ne tare da ni ladanki daidai to shi ne shi mamaliki a'a ga dalilin da ya sa aka ga mata don a kwantar mata da hankali ne don tana so ta yi umara da annabi tun da ba ta samu ba ba ta samu wani abin da zai kwantar mata da hankali ba kuma ba za ta yi ji daɗi ba kuma ita a matsayin uwa take a wajen annabi saboda ma uwar sayyidina ali ne matar abu talib ne annabi a gabansu ya girma bayan mutuwar mahaifinsa da kakansa na ji an gane almuhim yana da sallah kar mu dogon sai mai da masu neman addu'a sai a kone ya ce a sashi addu'a kun sama kuma kuma malam a kan al'amarin aurensa ne wata mata za ta bata masa suna ya riga shi da mata da zai aura
ya nemi wata mana jan fajos sha ni mace ma ya kai a yi roƙon Allah ne to in yana so sai a yi kuma duka akwai irin sosai ku sa niyya mu yi addu'a Allah ya haɗa ku da wanda kun dace ha? a'a yaro la ya ja su ana dukkan mula dika ce da wutar kansu ne sun ku banar da a bace
Amin.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطانا ولا تعمل علينا إسرا كما تعملنا من قبلنا ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به وأعف عنا Amin.
آمين آمين